أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau 23 ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da sha biyu ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da shida shekarar miladiya. ‘Yan uwa za mu ci gaba da karatu ne, insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala, wallafar Ashek Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata ‘yan uwa, Mala ya ɗauko mana bayani ne game da al'azkaru ba'da salati. zikirai da masallaci ya kamata ya karanta bayan ya gama sallah bayan kai sallama to akwai azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta karanta su da maimaita su bayan kowace sallah wanda mun karanta da yawa daga ciki mun tsaya ne ina gani a addu'a ta bakwai zamu tashi ta takwas malai ce wa an muslim ibn al-harith at-tamimi radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi ne daga muslim ibn al-haris at-tamimi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama asarra ilaihi faƙala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya masa sirri ya sirranta masa wata magana annabi ya ce masa idan sarafta min salatil maghribi faƙul idan ka kammala sallan magariba faƙul ka ce, Allahumma ajirni minan nari saba a marratin, ka ce, Ya Ubangiji ka tsare ni daga azabar wuta har sau bakwai, bayan ka'idar da sallah ta magariba ka kuma karanta sauran azkar ɗin da ake yi, daga cikin abin da za ka karanta sai ka karanta wannan. Fa'in naka iza ƙulta zalika, saboda kai idan ka faɗa haka, sun muttafi lailati ka sannan ka mutu a wannan daren naka da ka faɗi wannan addu'a, kutiba laka jiwarun minha za a rubuta maka tsaro da kariya daga ita wutar. Wa iza sallaita subha haka nan idan ka sallaci asbahi faƙul ka zalika ka faɗi irin abin da ka faɗa bayan sallan magariba. Fa innaka in muttafi yaumika haka nan idan ka mutu a wannan yinin naka daga safiya kenan zuwa faɗuwar rana? kutiba laka jiwarun minha shi ma dai za a rubuta maka tsaro da kariya daga ita wutar Allah madaukakin sarki tsare mu daga wuta wannan hadisi yan uwa al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi a cikin Kitabul Adab babu ma yaqulu idza asbaha sai dai a cikin isnadin hadisin akwai rauni kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya da'afa hadisin a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa nasa sai dai ‘yan uwa akwai hadisai da za su maye gurbin wannan hadisi da dama wanda suke koya mana yadda ake neman tsari daga wuta, amma ba lallai sai sun taƙaita da wata sallah daga cikin salloli ba, za ka iya karanta su bayan sallar asuba a zahar la'asar magariba kowace sallah za ka iya karantawa bayan, haka nan kuma addu'o'inmu na yau da kullum shi ma za ka iya karanta su. Misali hadisin da na isha Allah ƙara mata yarda da ke cikin Muslim, اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل هنا الدعاء شدة تودك باكين مزان الله صلى الله عليه وسلم يا أبنجي إنا روقانك الجنة da kuma dukkan abin da zai kusanta ni zuwa ga aljanna na magana da kuma aiki ta ka tattare komai babu abin da bai shiga cikin wannan ba haka nan ka ce Allahumma ya Ubangiji ina neman tsarinka daga wuta daga dukkan abin da zai kusanta ni zuwa ga wuta min ƙaulin na magana ne da baki wa amalin ko na aiki ne shi ma suka roƙi Allah maɗaukakin sarki tsari daga gare shi to kaga wannan hadisi shi ingantacce ne bashi da matsala haka nan akwai hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da al-Imam Ibn Majah Allah madaukakin sarki ya musu rahama daga sahabi Anas dan Malik Allah ƙara yarda da shi yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda man sa'ala Allahu al-jannata salafat wanda ya roki Allah madaukakin sarki aljanna sau uku yace ya ubangiji Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna me mai ta sau uku qalatil jannatu ita aljanna da kanta za ta ce da Allah madaukakin sarki Allahumma adkhilhu fil janna ya ubangiji ka sanya wannan bawa naka aljanna sannan wa idza tajara minan nari idan bawa ya nemi tsari daga wuta qalatin naru ita wutar da kanta za ta ce Allahumma ajirhu minan nari Allah madaukakin sarki ka tsare shi daga wuta to daman ka san daga cikin ka'ida ko kuma al'ada ta addu'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci idan ya faɗi magana ko ya faɗi addu'a sau ɗaya kan maimaita ta sau uku haka Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna wannan yana da kyau to kaga wannan addu'ar ta mai maka gurbin wannan da bata inganta ba ko yawwa saboda haka babu laifi sai ka karanta waɗannan wanda suka inganta malai ce wa rawahu an-nasa'i bi nahwihi wa zada imamu an-nasa'i ya ƙara a cikin tasir wayar yace fa qul qabla an tatakallam ita wacce addu'ar zaka faɗe ta ne kafin kai magana to amma dai kamar da muka ji hadisin bai inganta ba addu'a ta tara ƴan uwa wa an mu'adh ibn jabalin radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi mu'adh dan jabal Allah kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man qala hina yansarifu min salati al-ghadati wanda ya fada lokacin da ya kammala ya gama sallar sa ta asubahi ita ce salatul ghadati sallar duku duku kenan sallar asubahi qabala an yatakallama kafin yayi magana kafin ka fara shiga maganganun yau da yau da kullun na mutane sai ka karanta wannan addu'a bayan kai sauran addu'o'in da azkar din da suka zo kafin waɗannan mutum me zai ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir ya karanta wannan addu'ar ashara marratin sau goma ya ce babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ba shi da abokin tarayya mulki nashi ne gaba ɗaya haka nan godiya tashi ce shi ya cancance ta dukkanin alkhairai a hannunsa suke shi mai iko ne akan dukkan komai idan mutum ya karanta wannan sau goma me zai faru da shi sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce uqiya bihinna sab'an za a bashi wasu abubuwa guda bakwai ƴan uwa za a bashi wasu abubuwa guda bakwai sakamakon wannan addu'ar bari mu ji su na farko kutiba lahu bihinna asharu hasanatin nan take za a rubuta masa kyawawan lada a jiyayyu guda goma na sani wa muhiya anhu bihinna asharu sayyi'atin nan take kuma za a kankare masa zunubai guda goma da ya riga ya aikata an riga an rubuta su a littafinsa sai Allah madaukakin sarki sa a share masa su yanzu an fasa an yafe masa na uku wa rufi'a lahu bihinna ashru darajatin za a daga darajoji darajoji nasa har guda goma da waɗannan kalmomi da ya faɗa za a daga darajar sa ɗaya biyu uku akwai bambanci tsakanin daraja da lada daraja shine gaba da lada za a ɗaukaka darajar sa har sau goma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hudu wa kunna lahu adla ashara na samatin za su kasance gwargwadon kamar daidai da ‘ya'yanta rayuka guda goma, kamar ya samu bayi waɗanda suke musulmai muminai sai ya fanshe su ya mai da su ‘ya'ya ya raba su da bauta, wanda kuma ‘yanta ɗa wanda yake musulmi kame da shi, ‘yanta bawa wanda yake musulmi kame da shi ɗa, wannan ba ƙaramin daraja bane da shi a cikin addinin musulunci. to shi ba ma na mutum ɗaya za a bashi ba kamar ladan mutum goma wa kunna lahu hibzan min ash-shaytani sannan waɗannan addu'o'i da ya karanta waɗannan zikirai da ya karanta guda goma za su kasance kariya a gare shi daga shaytani wa hirzan min al-makruhi da kuma tsaro da katanga daga dukkan abin da yake abinki baya so duk abin da ka san baka so ya kan maka to Allah madaukakin sarki zai zai tsare ka ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله babu wani zunubi da zai riske shi ya cutar da shi a wannan yini sai dai in shirka ya ga Allah madaukakin sarki to wannan shine shine dama in mutun yayi ta kaga aikinsa gaba daya lalace ko Allah ya tsare mu da shirka wa man qalahunna hina yansarifu min salati al-maghribi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya faɗi wannan kalmomi bayan ya kammala sallan magriba wa utiya mithla zalika laylatahu za a bashi irin abin da aka bashi da safe daga daransa daga faduwar rana har zuwa alfajir ya bullo shi ma zai kasance haka yan uwa wannan hadisi imam al-imam abu dunya ya fitar da shi da imam tabarani da isnadi wanda yake hasan yana da shawahid da yawa malam albani ya inganta hadisin bi majmu'u turuqihi idan aka tattara ruwayoyin hadisin zai kasance hasanul lil ghairi hadisin da suke ce masa da'iful munjabir eh hadisi ne dai da ya kai labari hasan ne li ghairi to da hadisi ne ingantacce yan uwa bayan sallar magriba da bayan sallar asubahi ana karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir guda nawa guda goma don ka karanta guda goma nan kamar yanzu bayan ka gama sallar asubahi to sai ka karanta su banda waɗancan guda 100 din da ake karantawa daban ne su ma yan uwa ina fata an gane ai kun san akwai ɗari da ake karantawa na azkarus saba wal masa ko to su wannan daban suke daban suke su ma falalas in ka je ka karanta hadisin su zaka ji akwai falalas su tana nan a ajiye to wannan ita ma nata daban yake irin a cikin azkar din da kake ne bayan sallar asubahi in ka gama tunda kaga sallar asuba da sallar magriba zaka ga azkar din da ake a cikin su akwai dan ƙari akan sauran sallolin da ba su ba misali qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas sauran salloli ana karantawa ne sau nawa sau ɗaiɗe amma magariba da asuba fa haka ne magariba da su ana karantawa sau nawa sau uku uku akwai ɗan bambanci saboda ita sallar asubahi in ka kalla ita ce farkon yini kaga tunda ka shiga yinin ka ya kamata a ce kayi wani dakin mai kyau ko yawwa kayi wani abin da insha Allah ta'ala Allah zai kare ka daga nan haka yammata to da zarar ka shiga magariba kuma to ga rana ta faɗi ko to wannan abin da kai na yini shikenan shi kuma yanzu babu shi yanzu sabo za ka yi sai ka ɗauka kuma daga lokacin da rana ta faɗi har zuwa alfijir ya ɓullo in kai wannan kuma shi kenan za a kasance cikin tsaro da kariyar Allah har rayuwarka gaba ɗaya ke kayi da safe kayi da yamma kayi da safe kayi da yamma shi sa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda so da kauna da yake mana yi mana wata dabara sai ya sanya azkar din da zaka yi ɗaya ka yi shi bayan sallar asubahi ɗaya ka yi shi bayan da yamma me yasa saboda kama mai lokacin gaba ɗaya kaga 24 hours ɗinka a cikin tsaro kake da kariya daga Allah maɗaukakin sarki haka ne yan uwa sai ya kasance insha Allah ta'ala duk abin da ya safo ya shafo wani shedani ko wani sihiri ko wani dabo ko wani kambun baka sai dai ayi wani ba kai ban Allah yadda kai Allah zai tsare ka da izinin sa subhanahu wata'ala eh a babu 25 wannan shi wancan azkar din bayan sallah ne zamu yi su yanzu za mu yi su shi wannan goma ne da ɗari suka zo suka tabbata kawai wannan za mu yi su yanzu Allah yadda malai cewa warada ta tasbihatu wa tahmidatu wa takbiratu wa tahlilatu ala arba'ati awjuhin bayan ka gama waɗannan kuma sai mu a gaba ƴan uwa ba sai subhanallahi walhamdulillahi ba wala ilaha illa to shine malai ce tasbihai da gode wa Allah da girmama Allah da yi wa Allah hailala duk sun zo amma ta fuskoki guda hudu me mala yake nufi sun zo ta hanyoyi guda hudu kowace daga hudun nan ka dauka kai bayan gama sallah kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ji su kusan guda duk sun tabbata wanda mu galibi mun fi sanin guda daya ko guda biyu amma ga su kamar haka al-awwal na farko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wannan shi muka fi sani mutum zai ce subhanallah ثلاث ثلاث وثلاثون مرة مرة مرة har 33 sannan yace walhamdulillah shi ma 33 wallahu akbar shi ma nawa 33 wa yaqulu fi tamamil mi'a cikon ɗarin sai mutum yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wannan shi ne zikirin da galibi muka fi sani kuma shi muka fi kuma shi ma tabbatacce ne daga annabi sallallahu alaihi sallam a cikin hadisin da imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa sai na biyu ‘yan uwa, afsani, subhanallah, salatun wa salatun marra, mutum zai ce subhanallah talatin da uku, walhamdulillah salatun wa salatun marra, shi ma walhamdulillah talatin da uku, wallahu akbar arba'un wa salatun. An fahimta ‘yan uwa? Allahu akbar sai ka faɗe ta sau arba'in talatin da hudu. talatin da hudu kaga in ka haɗa talatin da uku guda biyu ga talatin da hudu nawa kenan ɗari kaga wannan babu la ilaha illallah kenan ko wannan ta yi kama da zikirin da ake karanta kafin bacci ko yawa kafin bacci irin wannan addu'ar exactly ta tabbata daga manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk lokacin da mutum zai bacci kafin ya kwanta to ana so yi subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu duk yadda za a yi ina baka shawara kada kai bacci ba karanta waɗannan abubuwan ba ka san dalili saboda annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya koya wa nana Fatima ne da Sayyidina Ali waɗannan addu'ar Sayyidina Ali da nana Fatima ƴarsa wacce yace Fatimatu baba'atun minni tsoka ce daga jikina abin da ke cutar da ita yana cutar da ni abin da duk ke faranta mata rai yana faranta min rai to annabi ya karanta mata wannan addu'a lokacin da ta zo ta nemi ya bata bawa ko a bata baiwa da za ta rinka taya ta aiki hannunta yayi kanta yar gidan manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi tana aiki a gidan mijinta hannunta yayi kanta sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta zo ta nemi a bata baiwa wata ta rinka taya ta aiki sai annabi annabi ya hana ta baiwa sai bata wannan addu'a an fahimta yan uwa annabi ya ce bana ba ku bana gaya miki abin da ya fi baiwa alkhairi ba sai karanta mata wannan addu'ar ma'ana je ki ci gaba da aikin gida ki rike da wannan ba riba biyu ba kenan yanzu wata yarinya wata yarinya sai ka samu ba yar kowa ba ta ce ita ba ta aiki a gidan mijinta ba sai yarin sai an dauko mata yar aiki har kaza ana neman mai da abin ma wai addini wai ba dole ba dole bane wai mace ta yi mijinta aiki ko ji uban wa saboda Allah fa magana ce akwai akwai abin takeici a cewa mace ba lalle bane ta yi mijinta aiki to waye zai masa aiki tsakani da Allah ka je ka biya sadaki ka auro mace a ce kuma duk da haka sai ka je ka biya kuɗi ka ɗauko yar aiki abada Allah abada Allah kwata kwata wato wasu wasu daga cikin hatta wasu daga cikin malamai suna nema su rinka mai da addini kawai dole sai an zamanantar da addini dole sai addini ya lankwashe ya bi al'adun turawa da sauransu duk ka je ka duba duk matayen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su suke aiki a gidan a gidansa nana Aisha tana karama aka wata gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ita take kwaba kullun da za a yi gurasa ta je ta je da kanta idan jin daɗi ne da morewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai dauko wa matansa yan aikin da su rike musu aiki ba me yasa ya basu suka yi shine addini shine daidai shine daidai amma wai kawai mutum ya zo ya zauna ya ce wai ba dole bane mace ta yi mijinta ake tsakani da Allah wai girki fa to yanzu kana namiji kai ka tube ka bayan ka je ka nemo kuma ka zo ka shiga kitchen saboda Allah ka je ka sha wahala kuma ka zo ka tube ka shiga kitchen kana tanka albasa kana kuka a cikin cikin kitchen aiki kowa da nasa tawzi'ul a'mal haka Allah madaukakin sarki ya raba kowa ya bashi aikin sa ita mace dama in ka duba aikin gida ya fi dacewa da ita renan yara girki shara da waɗannan abubuwan shi ya fi dacewa da ita shi ne abin da ya ce ta samu daraja da kima a wajen Allah maɗaukakin sarki kai kuma kalli kirar ka namiji ne kai ka fita ka je ka sha wahala kai gwagwarmaya ka buga a buge ka ka faɗi nan ka tashi ka samu ka kawo sai ka zauna ka hura hanci a matsayin ka na mai gida a dafa a kawo maka ba shi kenan ba an raba aiki amma a gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta yi aiki ke kuma a gidan wace ce ki ce ba ki mijin ki aiki ba matar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta yi wa mijinta aiki sai kin ce ba za ki aiki ba ba mu san da wa kike koyi ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ƴan uwa annabi sai karanta musu wannan addu'ar saboda ka duk lokacin da zaka yi bacci ka karanta waɗannan addu'o'i subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 to sun tabbata kuma a lokacin da ka gama sallah cikin azkar da kake na safe azkar da kake na bayan gama sallah sai ka karanta su ma a haka yadda suke sai na uku asalisu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsun wa ishiruna marra kaga naka na mala amin zaka ce subhanallah 25 wala walhamdulillah 25 sai aka samu ƙarin wala ilaha illallah a wannan ko shi ma 25 wallahu akbar ita ma 25 idan ka da 25 sau nawa kenan ba 100 ba kenan to shi kenan kowanne 25 biyar mutum zai sai ya kasance wa yakunu jami'u mi'a idan ka tattara sai su baka guda 100 shi ma wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ƙarshe ta hudu arrabi'u shine subhanallah ashara marratin walhamdulillah ashara marratin wallahu akbar ashara marratin za ka karanta subhanallah guda goma walhamdulillah guda goma wallahu akbar guda goma goma goma ne kaɗai waɗannan duk wanda ka ɗauka kai yayi yan uwa kuma ka yi koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga ya danganta da irin halin da kake ciki wani lokaci za ka ga kana ɗan sauri ko kana ɗan gaggawa ko to ga sanin sai aka baka zaɓi in ka zo ma sai kai goma goma subhanallah subhanallah subhanallah kai goma walhamdulillah walhamdulillah kai goma wallahu akbar sai ka tashi ka tafi ka ko kuma ka karasa sauran ka tashi ka tafi ka shikenan duk sauki ne shari'a ta baka malati hadhihi hiya sifatu salati zakartuha ala hasbi ma tabayyana li min as-sunnati malati to kaga wannan daga farkon littafin ko kuma daga farkon fara kowai sallah zuwa nan wajen ita ce siffar sallar manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi da na ambata ala hasbi ma ta bayyana a bisa yadda gwargwadon abin da ya bayyana a gare ni na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana malai ce gwargwadon abin da ya iya samowa ya kalato a cikin littattafan hadisi ya tattara yadda annabi ya sallah shine ya tattara su a waje guda ya kawo mana Allah ya saka malam da alkhairi yanzu zai shiga wani abu ne daban arkanu salati wa wajibatuha rukunan sallah da kuma wajiban sallah dan uwan aka ce arkan jam'i ne na ar-ruknu ar-ruknu shine in ka ce gimshiki ko tushe abinda in ba shi abu baya tsayawa shine rukuni da larabci amma malaman usul fiqhi galibi istilahin sana ar-rukun abinda suke nufi shine ma yalzamu min wujudihi al-wujudi wa min adamihi al-adam ma yalzamu min wujudihi al-wujudi wa min adamihi al-adam abinda samuwar sa yake bada yake bayar da samuwar aikin rashin sa kuma yake sa aikin shi ma ya rasu ma'ana sai da shi aikin yake samuwa in babu shi kuma ba mai kenan ba aiki to wannan shine rukuni da aikin da idan babu shi to aikin bai tabbata ba sannan in ka rasa shi babu aikin wannan shi ake kira rukuni saboda haka rukuni shine aikin da yake kasancewa a cikin ibada sannan in aka rasa shi aikin ya lalace gaba daya to wannan shi suke kira da rukuni mala yace al arkanu wajibatu kuma jam'i ne na al wajib wajibi kuma shine ma yusabu ala fi'ilihi imtithalan wa yu'aqabu ala tarkihi shi ne duk abin da idan ka aikata shi a shar'ance a matsayin ibada za ka samu lada idan ka yi shi don Allah sannan kuma idan ka bar shi ka ƙinsa za ka samu alaki a wajen Allah za a yi maka hukuba a kansa wannan shi ake kira wajibi dole ne sai ka yi shi idan ka yi shi don Allah za ka samu shi sa ka ce imtisalan aiko don ko wajibi in ka yi shi ba don Allah ba akwai lada ba lada shi sa suke ƙara ma yusabu ala fi'ilihi imtisa'an abinda ake samun lada imtisalan abinda ake samun lada akan sa idan ka aikata shi dan Allah imtisalan kai ne dan koyi da manzon Allah dan bin umarnin Allah madaukakin sarki to sai ka samu lada akan sa amma idan ka bar shi kuma akwai halaki akan sa malam zai kawo mana rukunan sallah abinda yasa ya kamata ka san rukunan sallah dan ka san abinda in ka bar shi wannan rukuni ne sallar ta lalace akwai abinda kuma shi wajibi ne in ka bar shi zaka iya gyara shi da me za ka iya gyara shi da me da sujjada yawwa to za ka san wannan don ka bambance waɗanda don kada ka bar wajibi don kada ka bar rukuni ka ɗauka wajibi ne ko zai gyaru da da sujjada to ba zai gyaru ba malai ce al'arkanu rukunai al'awwal na farko alƙiyamu ma alƙudura rukuni na farko da malai kama ne shine tsayuwa ma alƙudurati tare da samun iko wannan dole ne ‘yan uwa’ in za ka yi sallah dole ne tilas ne wajibi ne ka yi sallah a tsaye amma ta farilla sallar nafila kana da zaɓi za ka iya yanta a zaune eh babu laifi sallar nafila ba ma an ce za ka yi ta akan dabba ba ko akan abin hawa duk annabi ya yi haka ne amma sallar farilla fa dole sai ka mike ka yi ta amma kaga sai malam istisna sai ce ma al qudrati tare da iko in baka da iko fa babu laifi eh babu laifi wa hadha ruknun fil fardi khassa sai malam ya ce wannan rukuni ne a cikin sallar farilla a keɓance ma'ana iya sallar farilla kadai yake bance da ita banda nafila li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitina Allah subhanahu wataala ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli gaba daya aka kawo sallolin duka dukkanin sallolin farilla Allah ce ku kiyaye su ku kiyaye su da rukunan su da sharadan su da wajiban su duka gaba daya sai ce was salatil wusta sannan kuma ku lura da sallar nan ta tsakiya ita salatul wusta tana cikin as-salawatu da aka gama ita a baya haka ne to amma sai aka ciro ta ita kada aka ce da kuma sallar tsakiya dan a bata wani muhimmanci na musamman wace ce sallar wusta magana mafi inganci ba sai mun ja magana da yawa ba ita ce sallar la'asar saboda akwai nassin hadisi akan hadisin muslim yawa lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka yi aka yi yakin ahzab lokacin da ake haka wannan gwalalo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su samu dama yin sallah ba har sai da lokacin sallar la'asar ya kusa fita dab da zai fita sannan suka samu dama suka yi annabi ya musu bakar addu'a ya ce Allah ya cika cikkunansu da kabarburansu da wuta sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya ita ce sallar la'asar kaga wani ainasi ne ko shi kenan to da sallar la'asar tana da muhimmanci kwarai da gaske eh tana da muhimmanci shi yasa ko da daga cikin malaman fiqh suka ce irin rantsuwa da ake yi in za a rantsar da mutum a kotu suka ce a bari sai bayan sallar la'asar eh fa yuqsimani billahi farko min ba da salatu ko farkon ayar da akwai inda yake bayani akan za a yi rantsuwa bayan sallah to suka ce sallar la'asar ake nufi sallar la'asar ake nufi sai a bari sai bayan sallar la'asar sai a rantsar da mutum sai ya rantsi saboda tasirin lokacin wa qumu lillahi qanitina sai Allah madaukakin sarki ce ku tsaya kun ga tsayuwa ta zo qumu ku tsaya lillahi dan Allah madaukakin sarki a cikin wannan sallar da za ku yi qanitina kuna masu yin shuru ku daina magana da harkokin duniya wannan ayar ta sauko ne don ta hana magana a cikin sallah kamar yadda mun yi bayani a baya ko da ana magana a cikin sallah wannan ayar da ta sauko ce ta hana qumu ku tsaya dan Allah a cikin sallah ku qaniti na banda magana eh ku mai da hankali akan ibadar da take gaban ku ita ce sallar da kuke a lokacin wa qawlu wa qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam da faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi li Imran ibn Husayn ya ga wa sahabi Imran dan Husayn radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace da shi salli qa'iman ya Imran kai salla a tsaye fa in lam tastati idan ba za ka iya salla a tsaye ba fa qa'idan to kai sallar a zaune fa in lam tastati idan ba za ka iya salla a zaune ba fa ala jambin kai ta akan jikinka ka yi ta akan jikinka annabi ya tarar da imran dan husaini ne yana cuta kamar tabasir ko to na abu sai ya samu wani fulo sai yake zama a kansa ko yake kokarin dora goshin sa akan sa to shine da annabi zai sai ya dauki fulan sai ya mai da shi gefe sai ya ce kaga in zaka iya sallah sai ka tashi kai sallar katsi in ba za ka iya ba saboda larura Allah madaukakin sarki ya maka rangwame zauna kai sallar ka a zauna gaba daya idan ma ba za ka iya ba saboda sauki da sauƙaƙawa irin ta addinin musulunci kwanta akan jikinka kai sallah Allah zai karba ina fata an fahimta duk gwargwadon yadda ka samu kanka dan uwa mai albarka kai sallah haka babban abin da ake kallo shine menene qadaru istita'aka a lokacin gwargwadon abin da kake da iko a kansa sai kai sallah ka haka kaushi ke idan goshin ka zai iya zuwa ƙasa goshin ka je ƙasa ya taba ƙasa ya sujada idan ba zai iya ba ya imai kai imai kai nuni da kanka kaɗan lokacin da zaka yi ruku'u in zaka yi sujada sai kai nuni da kanka ƙasa da yadda ka lokacin ruku shikenan Allah madaukakin sarki wato ku kalla Allah madaukakin sarki ya fi damuwa da damuwa dan adam da aikin zuciyar sama da, aikin gabansa ka nuna wa Allah madaukakin sarki kana da commitment da aikin sosai eh kana so kai ibadar kana so kai sallar Allah madaukakin sarki zai karba maka Allah ya sa mu dace rukuni na biyan uwa asani takbiratul ihram ita ce kabbarar harama kabbara harama ƴan uwa ita ce kabbara da mutum yake fara buɗe sallah da ita ita ma wannan rukuni ce kamar lokacin da muka yi bayani akan ta a farko mun faɗa duk mutumin da ya zo zai ta da sallah sai bai kabbara harama ba wannan ba shi da sallah eh ba shi da sallah mai ce ta kabbara harama shine faɗin Allahu akbar ta farkon buɗe sallarka kai a matsayinka na mamu lokacin da zaka ce Allahu akbar farkon shiga sallarka ita ce taka ko a raka ɗaya ka- ka samu liman ko a raka ta biyu ko a sujjada ne ko a menene wannan kabbarar da zaka yi ta farko Allahu akbar kai akan ka ita ita ce takbiratul ihram ɗinka saboda haka in babu ita babu sallar taka gaba ɗaya wanda kuma yake bin limami idan limami ya ce Allahu akbar shi ma dole ne ya daga hannu ya ce me Allahu akbar to rashin faɗan wannan zai kasance mutum bashi da sallah gaba ɗaya da ƙaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yace lil musii fi salatihi ga wannan da yake munana munanawa a cikin sallarsa annabi ce masa idza qumta ila salati idan ka tashi zaka yi sallah fa asbighi al wudu'a karna alwalaka kayi ta da kyau thumma istaqbil al qiblata fakabbir sannan ka fuskanci al qibla ka kuma yi kabbara wannan hadisin dan mun gabatar da su as-salis rukuni na uku qira'atul fatihati karatun fatiha shi ma wannan rukuni ne kowa ya sani ko dole ne mutum ya karanta fatiha kafin sallarsa ta inganta li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi da yace la salata liman liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ai la salata sahihatan maqbulatan babu sallah ingantacciya kuma karbabbiya ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha a cikin sallarsa ba saboda haka dole ne mutum ya karanta fatiha a cikin sallarsa kamar ta zama to karbabbiya zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi a na hudu idan Allah madaukakin sarki ya kai mu daraja lafiya abinda muka faɗi dai wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na gane na'am eh eh na gane mm
a wani yanayi ne ka samu sallah bayan da ka yi ka ka tafi ruku mm shi ya ɗago eh baka karatu subhana rabbiyal azim na gane ko baka karanta wani abu na gane ko kuka yi kiriya ka tafi shi Shi kuma ya ɗago.
kuma ka yi ka samu ɗaya eh a wani yanayi ne za ka samu nutsuwar cewa kasa barka ba to ɗan uwa wannan ya kamata a ce mun lura da wannan sosai misali sallar asbahi raka ƙarshe idan ka shigo ka samu limami yayi ruku wani lokaci kana shigowa kana cewa Allahu akbar shi kuma yana me wa huwa ala washkir wa- wa- washkir rafa shi kuma yana kokari ya dago daga ru- daga ruku'un nasa a lokacin baka samu wannan raka'a ba kakan iya samun raka'a ne ta yadda zaka ce Allahu akbar ka duka dai yana dugune ka ce subhana rabbiyal azim koda guda ɗaya ce in ka ce subhana rabbiyal azim guda ɗaya ka dago ka samu ka samu wannan raka'a amma yanzu misali ka ce Allahu akbar ka yunkura sai sai kaga ya dago babu wannan raka'a saboda daga cikin shar'in ruku akwai daidaituwa ko yawa daidaituwa ruku'un naka yayi daidaitu to sai ka daidaitu sannan ka ce subhana rabbiyal azim ko ɗaya ce in ka faɗa shikenan alamis ka ce ruku'un ka ta cika kuma ka samu wannan raka'ar amma in ba ka ba wannan raka'ar baka da ita in ka tashi zaka zaka rama raka'o'i guda nawa ne guda biyu in sallar asubahi ce in kuma masu hudu ne zaka rama guda hudu Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am
addu'an kwanciya na'am
wani lokacin mutum zai kwanta a galabaci ya ne gaskiya ne wannan kun ya karanta kurguwar lawo wanda ke na tsada mm kora ko ya ko ba sha ba kuma sannan ya zo ya karanta wani mutum hannun layi wa bihamdi din eh a karamar lawo idan mutum ya tafi kan shi wannan yanayi wanda ya fi zama muhimmi
to kusan malami ne dukkanin su babu wani wanda ba muhimmi ba sai dai kamar yadda ka faɗa gaskiya ne wani lokaci mutum yakan zo a jigace amma dai shawarar da zan ba mu yan uwa shine duk yadda za a yi kada ka kwanta a kan gadon ka kai bacci ba kai addu'a Allah ina baka wannan shawara dalili shine saboda babu lokacin da jikin ɗan adam ya fi kasancewa a buɗe kuma babu lokacin da shaidanu suka fi dabdala suka fi samun damar cutar da ɗan adam kamar lokacin da dare yayi sai mutum yake bacci ina fata an fahimta Allah shi sa Allah madaukakin sarki ta min sharri ghasiqin idha waqaba ghasiqin idan dare yayi duhun nan daga sharrin sa a lokacin shedanu suke samun dama duk abin da suke a lokacin galibi da aka yi wa mutum tsafi ko asiri yake shigar sa galibi a lokacin ne galibi shaidanu suke iya zuwa su yi wa mutum abin da ya ce masa na cutar da shi to shi sa duk yadda za ka yi mafi karanci mafi karanci dan uwa ka ka- ka tara hannunka ka karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas guda uku uku ka tofa ka shafe jikinka da shi mafi karanci ka karanta ayatul kursi ku kwanciyar mafi karanci kenan in kai wannan insha Allah ta'ala shi ma ka samu tsari ka samu tsoro da kare ina fata an fahimta wato ni a kullum abin da nake kallon irin waɗannan abubuwa ka zauna za ka yi bacci kawai yanzu kai ta addu'an nan ka karanta ayatul kursi ka karanta amanar rasul ka karanta waɗannan addu'o'i ka karanta dukkaninsu kada ka manta ba da harafi ɗaya da ke fitowa daga bakin ka ba ibada kake yi. ba haka bane ko ba ka ɗauka babu wani abu da za ka yi na kariya da za ka samu daga Allah duk wannan abin da kake faɗa fa ibada ce ɗan uwa ba haka bane to shi sa eh, mu rinka sa wannan in kana sa wannan a ranka wani lokacin gajiya gaji za ta ɗan rinka barin ka kai abin da za ka yi sau da yawa akwai masu larura aljanu ko abin da ya kama da haka in za ka hira da su za su gaya maka wani lokacin sai sun zo za su yi addu'a sai su kasa yi wallahi da yawa da yawa sai mutum ya zo zai addu'ar irin wannan sai kawai sai sai jiya ta hamma sai bacci kuma in ya baccin aka shi kin aljanna ya zo ta tsorata shi zo ta burgita shi saboda su ba sa so ka in sun kai ka zaka samu kariya daga gare su to kai da ka- kai da abin yake a jikinka idan larurar ta samu kai za ta cutar idan dadin ya samu kai zaka zauna lafiya kai kamata ka fi damuwa eh saboda haka ina gani mu yinka- mu rinka kokari muna eh, jajircewa mu yi ko da ba za ka iya gaba ɗaya ba ka yi wa- wa- waɗanda suka sauwaƙa insha Allah ta'ala sannan ƴan uwa bari ga ƙoƙari muna kwanciya da alola Eh, ita kanta alola eh, tsaro ce da kariya ita kaɗai kawai Eh, idan kai alola ka kwanta musamman alolan nan ta bacci tana da tsaro annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tsakanin fatar jikinka naman jikinka da fatarka Allah zai sa maka mala'iku masu tsawo saboda kan Allah da ba wani shaɗan da ya sai cutar da kai eh shi sa an ka duba duk galibi abubuwan da suka yi yawa kawai duk sakin Allah akai kawai eh Allah kuwa wallahi ka sawa kanka yaqini wallahi dan uwa an ka sawa kanka yaqini ka rike waɗannan addu'o'in ina tabbatar maka wa rabbil ka'aba ba abin da yake cutar da kai Allah duk garin nan za su taru akan sai sun maka tsafi da asiri wallahi ba wanda zai cutar da kai sai dai a gama da daddare a gama jefuwa da safa aka ka fito kai mika kawai ka ci gaba da harkokinka shine kawai Allah ya sa mu dace in sai mu dakata haka abinda muka faɗi daidai
mana kamar wajen addu'a bayan an yi kalama na'am akwai sallar farilla da mun yi zo yi ke eh kamar lafiya a lokacin addu'a eh